بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يومنا جمعة شاشدا قوتم رمضان هجرة دبودا ددريهدو دا أربعين دهدو daidai da bakwai ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. a ci gaba da karatunmu na ashfa yau za mu tashi a ijazun nazmi wal uslubi na alkur'ani bismillahir rahmanir rahim alfasalun rabi'u a fasalul kamisu a naku ya ce ijazun nazmi wal uslubi wannan fasali zai mana bayanan wannan fasali zai mana bayanan wato gajiyawa na irin tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya ma alkur'ani da kuma uslubin da aka ɗora ƙur'anin a kan shi a kamar yadda dama ji mun ji yadda wato fasalin da ya gabata ya kawo irin yadda alkur'ani ya tarar da wasu irin darajoji waɗanda suka tarar da balaga ta magana da fasaha da iya tsara zance wanda da ya zama cewa larabawa ma gaba ɗaya sun ruɗe sun kiɗime irin ƙa'idojin da suka sani wanda suka saba ji na arabiya suka ga alƙur'ani ya zo balarabe ne la shakka amma ga wasu ƙa'idoji ga wasu zantuttuka ga wani irin zuri alƙur'ani ya zo da shi wanda gaba ɗaya abin ya shallake iya karatunsu ya shallake tunaninsu ya shallake iliminsu irin yadda muka ji cewa a abin da suka sani suka saba da shi bai yiwu jumla ƙwara ɗaya ta tarar da umarni guda biyu ta tarar da umarni da hani dole he dai umarnin ya buge hanin shi ya tabbata ko kuma hanin ya buge umarnin ya tabbata amma sai ga ya aya ɗaya ta alƙur'ani ta tarar da abubuwa mabambanta guda takwas wanda kuma kowane abin ya samu gurin zama ba tare da kuma wato a jumla ta karye ba da shi ne yau malam kuma zai kawo mana wato gajiyarwa na alƙur'ani ta hanyar da Allah subhanahu ta'ala ya tsara zarin alƙur'anin da matahiyar da aka tahiyar da usanti sukan cikin alƙur'ani a kansu ya ce a wajen hussani fuska ta biyu fi ijazul qur'ani zai mana bayanin wato gajiyawan alqur'ani ka san akwai ijaz akwai ijaz ijaz shine gajiyawa na alqur'ani yadda ya gajiyar ijaz shine yadda qur'ani ke zuwa da yankakken zance wato zance wanda ba mai yawa ba amma ka ga ma'anayya ta cika mujalladai na littattafai shi ne ijaz kenan min ijazihi yana daga gajiyawa na alkur'ani suratu nazmihil ajibi irin surar tsarin da Allah ya ma alkur'ani mai ban mamaki wal uslubul garibi da kuma zurinya wanda yake uslubin da aka gizira alƙur'anin akan ya baƙo ne al-mukhalifi li asalibi kalam al-arabi wanda zirin alƙur'ani ya saba da zirin zance na larabawa wanda su saba da shi wa manahijin nazmiha da kuma irin tsarin da maganar su take ginuwa akan ya wa nasari hallazi ja'a alaihi da kuma irin shinhiɗar zubin zancen su wanda yake zuwa a kanya idan sun yi nasu saja'in wa waƙati maƙaɗe ayatihi shi ne? ayatihi wa waƙafati maƙaɗe ayatihi da kuma irin matsaya ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake yayyanka ayoyin alƙur'ani da yadda ake aje kowane zance a ma'ajinsa wanta had fawasili kalimatihi ilaihi da kuma tikewar rarrabewar zantutukan kalmomin alqur'ani zuwa gare shi walam yujad qablahu wala ba'dahu nazirun lahu shi alqur'ani ba a samu ba kafin shi da kuma bayan zuwan alqur'ani ba a samu wani littafi da ya tarar da wani zance da ke tamka da na alqur'ani ba wala sada'a ahadun mumasalatu shay'un minhu sannan babu wani mutum da yake da ikon kwaikwayon wani abu na alqur'ani irin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya kimsa a cikin alqur'ani na balaga da fasaha da yankakkun zantutuka masu cike da manya-manyan ma'anoni da kaciwon shi kamun alqur'ani ya zo ba a yi wani zance da ya tattari irin abin da ƙur'ani ya ƙunsa ba sannan bayan zuwan ƙur'ani ba a samu wani fasihi daga cikin fasihai ba da ya ce bari mu gini wani zance mu kwaikwayi irin fasaha alƙur'ani an kasa duk zancen da wani zai gina ko da bayan zuwan ƙur'ani ne sai dai ya gina zancen a irin ƙwarewa ta ɗabi'a ta al'adar larabawa amma ba wani zance wanda aka gina ya akan mahaya'i irin na alƙur'ani wanda aka kwaikwayi ƙur'ani cikin shi ina fatan mun gane kafin alƙur'ani ya zo ba a samu wani zance da ya kama da shi wajen balaga ba sai ƙur'anin ya zo aka ga irin wannan balagar da take garibiya ma a gurin larabawa ba san ta ba to tunda yanzu ga alƙur'anin ya zo ai ka san in ba a iya yin abu he wani yayi to ai ya buɗe hanya me yasa ce ne take zarra idan ƙasashe suka ƙirƙiri abubuwan da bata iya yi ba kun dai ta gani ko eh to ba komi ku bata wata uku za ta kwaikwayi naku ko da bai kai ƙwarin naku ba dai ita ma ta yi to da ƙur'ani ya zo ai he masu kwaikwayo su ce to shi kenan yanzu da ƙur'ani ya zo bari mu kwaikwaya mu yi wani zance mu ɗora irin ma'aunin alƙur'ani wallahi an kasa da an yi da ka gani to wanda zai auna zancen sai dai ya auna zancen a ma'auni irin wancan dai na larabawa wanda dama shi suka saba a kanya to shi ne yake magana walansa da ahadin mimasalatu shay'un minhu wani mutum bai sami ikon kwaikwayon wani abu na alƙur'ani ba bal harati huquluhum ba haka ba ma hankulan mutane ya iroce a cikin alƙur'ani din wata dalla hadunahu ahlamuhum kwakwalansu sun kidme koma bayan gano abin da ke cikin alƙur'ani wala mi hatadu ila mislihi fi jinsi kalamihim ba su taɓa samun shiriyuwa zuwa ga wani abu kwatankwacin ƙur'ani ba a cikin irin jinsin maganarsu min nasaran na rubutunsu na zube au na zamin ko ko waƙoƙinsu au saja'in ko ko saja'insu nasru shine rubutu na zube wanda aka zuba ya riras kwantattan zance ba tare da waƙa ba shine nasari nazumi kuma shine wato zancen da aka tsara cikin shiɗin waƙa saja'i shi ne zance na nasari ko na nazami wanda aka yi a rubu a zube ko kuma aka yi shi a tsarin waka amma wanda ya zo yankakke tsararre ƙarshen shi kuma yana fadawa a iri ɗaiɗai. Wato, shi saja'i kama a ce zance ne da aka yi mai ƙafiya, zancen ko waƙa ne ko ba waƙa ba, irin tsarin muƙamatul hariri, irin tsarin da ya gina muƙama a kai. za ka ga an jero kalmomi da yawa sai a dade sai kaga duk irin ma'ana ɗaya suke karewa wani wurin su ta karewa da hi hi hi hi kuma a yayyanki a tsare kuma ba waka ba ne saja'i kenan au rajazin ko ko rajazi wanda aka yi shi a tsarin a a tafa'ulin au irin ko ko rera waka ta kowace irin fuska duk irin wa'annan abubuwa ɓangarori ne na abubuwan da larabawa suke da ƙwarewa da fasaha a kan shi amma wallahi da ƙur'ani ya zo ya kiɗa masu suka ruɗe suka rasa gane wai ina ma bakinsu ina ƙwaƙwalwarsu take sun rasa gane inda za su nufa sannan kuma suka kasa kwaikwayon alƙur'anin ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة وليد دم مغيرة دم شعبته lokacin da ya ji zancen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, waƙara alaihi al'ur'anu, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karanta mashi al'ur'ani, ya ji ƙur'ani daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mai alfarma, raƙa sai zuciya shi ta yi rushi. Dama shi ne wanda makaranta jiya ko? Wato shi da da rabon imani da ya yi imani, sai dai sabaka alaihi kitabu, littafi yarin da ya shi. amma saboda ƙwarewar ya cikin kasan gwargwadon ilimin mutum gwargwadon yadda aikin ilimi ke ƙayatar da shi ai yanzu misali idan ka je garin da ba wanda ya haddasa sabbi sai ka kwana karatu ina ma ruwansu da kai ta kai ma suke yi su ko sabu ba wanda ya sani ko saukan mata ba wanda ya yi yanzu mata sun nuna karama su ma tunda za ka samu duk san da Qur'ani da ne ya san ba take sauken mata yanzu wallahi bakarar da nasin ne su tsara mago yawa yanzu su ake kwana a wani wurin ana ana ana musaffafa ka gani to dan ka kwana kana karatu ba za ka kayatar da su su ai wannan ba layin ba su san abin ba a in kana son ka kwana kana zuba karatu ka burge ka kayatar a karrama ka a daraja ka zo gurin mahaddata alqur'ani amma in ka tashi zuwa ka zo da ingantaccen hadda mai kwari eh kai a daraja ka kada ka zo da kuma rababba hadda ka zo da hajja mai kwari wadda gangaras in ya saurari da cewa eh lalle yaron nan yayi karatu ba ƙarya to shine in ka kwana karatu da sai za a zo kowa na kawo ma kokon gidan shi da kosai wani ma ya daho ma shayi a soyo ma kwai saboda ka zo da abin da suka sani na girma da daraja to in kana son ka yi abu wanda abin nan zai ƙayatar to yi shi gaban waɗanda suka san daraja abin to shi mugiratu ya san ma'aunin arabiya ya san waƙoƙi na larabawa ya san saja'i na zancensu to kuma he ji magana ta alƙur'ani ya ji rera karatun alƙur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai da ya saurari zancen nan zuce shi ta yi laushi lewis shikenan yayi kamar kamar ya taro kai zuwa ga annabi alaihi salam faja'ahu abu jahalam to shi kenan he shugaban shaidanu ya zo abu jahili munkaran alai yana masa mashi wai shi da ya ji zancen shi ne ya zo yana faɗin ka wannan zance da annabi Muhammad yake tsarawa wannan zance na shugaba ba zance bane na wasa ce zancen nan ba ƙarya bane ba tsakani da Allah maganganun nan dan adam bai iya tsara to ai shi ya san makwarar zancen dan adam dan arabiya shine Abu Jahil ya ce kai da Allah raba da mutane wannan maganar ma wani abu ne a ciki kaza kaza kaza ya buge shi qala yace wallahi ma minkum ahadun a'lamu bil ash'ari minni shi ya gaya ma Abu Jahili shi mugira yace wallahi kai Abu Jahili ka sani duk cikin ku babu wanda ya kai ni sanin arabiya ba wanda ya kai ni sanin waka wallahi ma yashbihu allazi yaqulu shay'an min hadha ya ce wallahi abinda annai Muhammadu yake hudi wallahi bai kama da kodai daga cikin waƙe-waƙen larabawa ba ko zantuttukan su ya bankasa wannan fasahar tasu wafil kabaril akar ya zo a wata labarin hina jama'a quraishan inda hududul mausam yayin da quraishawa suka haɗu wajen halarto mataran su na shekara shekara na na na aikin hajjin su wa sai suka ce inna wufudul arabi tarudu hakika jama'un larabawa suna shigowa fa ajma'u fihi ra'ayan suna so su hada ra'ayi kwara ɗaya akan lamarin manzon Allah wato abin ya dilo ta su kasan suna yawan yin mutum akan sha'anin annabi shi ne yanzu aka ce a haɗu dukkan baƙin larabawa na kowane jiha na duniya suna shigowa makka domin aikin hajji ka san ko a jahiliya ai suna aikin hajji irin nasu shi ne sai suka ce to duka larabawa na kowane nahiya na duniya a zo a haɗa a haɗa taro na larabawan duk duniya wai ya za a yi da wannan lamarin na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi ne sai suka taru ya ce su haɗa fa'ajama ƙofi ra'ayin layu kan zibu ba abubuwan ba'adan saboda matsalar da ake samu shi abu jahil ya ce zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waƙa ne shi kuma mugira ya ce kai ƙarya ne abu jahili ai na hika sanin waƙa wallahi zancen nan ba waƙa bane ba to wannan saɓanin da ake samu wasu suka ce sihiri ne waɗanda suka fi su ƙwarewa da sanin sihiri suka ce kai ai babu irin babu wani ba wani irin make maken sihiri cikin zancen nan nashi ba bokanci bane ba sihiri bane to kaga ana samun contradiction wannan ya kawo kuma su isu isu wani ya koye kore sai suka ce kai maganin matsalan nan a bari shekara ta zo lokacin aikin hajji in duk larabawan duniya sun taru a zo a tare a haɗa ra'ayi ɗaya a tada wata magana kan shugaba wadda ba wanda zai ƙaryata wani gaba ɗaya aka haɗa aka yi general meeting to shekara ta zagayo yanzu ga ya an haɗu za a yi sanar da mitin ɗin to za mu je ta za a ƙare ƙalu sai wasu ɓangare na larabawa suka ce na ƙulu kahinan kawai ga mahita mu ce shugaba boka ne a ce kawai boka ne kawai mu haɗa ra'ayinmu kada wasu su ƙaryata wasu kowa ya ji wannan zance mutum ne daga cikin gida kada kuma wani an gama general mitin kuma ya zo mana da bakon wani al'amari ƙala sai mu gira ke ce wallahi ma huwa bi kahina yace wallahi manzo Allah ba mawaki ba boka bane inji mu gira cikin su yake masanin su ne a waka yace wallahi ba boka bane ba da bokanci bane ba ma huwa bi zamzamatihi baya irin gunjin nan na bokayi wala saja'ihi irin tsarin zancen da yake ajewa mai ban mamaki yace wallahi tallahi ba ba bokanci bane shikenan kalu sai wasu suka ce majanunun to ga mahita a ce kawai taɓin hankali ne shafa ta same shi ƙala sai wannan mugira ɗin da ya ce ina ma huwa bi majanunin wannan zancen ba zancen mahaukaci ba ne ba ai yadda yake tsara zance heƙe shi tsiri tsiri in ya soke ka da shi sai ka ji a jikinka ce wallahi jinnu bai iya haka ba jinnu bane ba wala bi kalqihi kai zancen shi ma bai kama da zance na makara ta jinnu ba ba wata alaman makara jin ta jinnu a jikin shi wala wasu wasu tafi kai babu wani alama na wasu wasi na jinnu irin yadda suke saƙa mutum magana yana faɗi magana suke saƙa mara ma'ana kaga mutum ka san shi yazo yana magana ta rashin karsa ba in bai ba wannan maganganun na ya tsararru ne ba su gama da make maken jinni ba ba jinni bane qalu sai suka ce to shikenan na qulu sha'irin mu ce mawaki ne qala mugiratu yace ma huwa bi sha'irin wallahi ba mawaki bane kad aramna shi'ir kulluhu yace wallahi na san waka dukkan ta ta hanyar kuma da gaske yake tunda ai gaban sa yake waje su musame mana ai a gurin akwai abul hakam ya musa mishi mana shi ma babba ne yace na san waka gaba ɗayanta rajasuhu na san rajazi shibi na waka wa hazajihi na san hazajinta wadda ake aunawa a fu'ulun mafa'ilun da wadda ake aunawa a tafa'ulun wa qarizihi na san irin rerawan waka masu waka da yadda ake rero ta zancen shi bai kama rera zancen shi ba irin yadda ake rera waka bane ba hai ba wannan bane ba wa mabsudihi na san waka wadda ake yin ta mabsudiya mai dogon karan baiti wadda za a daɗe ana rera baiti ka ji kamar an bar waka an koma magana nan kawai cikin baiti ne ma ba su diya kenan yace na san ta zancen shi ba ita bace wa maqabubihi na san damkakkatta ai magana ɗaya ƙwara ɗaya biyu kuma nan wai baiti ne na waka yace zancen shi ba shi bane ba yace ma huwa bishairin wallahi ba mawaki bane qalu sai suka ce to shikenan inda zaka gane cewa mugira babba ne cikin su ai ya kai matsayin da ya hoye ne kai mai bugu kai da abin da aka kawo ana mitin na shegantaka kuma da abin da aka kawo sai ka ce ba shi bane kuma kai kai kadai ke musawa su da abin da za su kawo kansu ya hada kan abin ai ka ga yasa a ce wani ya kai mai rafka to saboda za a gane babba ne a cikin su sai suka ce to na ƙulu sahiran to mu ce ɗan sihiri ne mu ce sihiri kawai yake yi ƙala ya ce ma huwa bi sahiran ce wallahi ba ɗan sihiri ba ne ba ya kaji shi ne shi ibrahim ke cewa wal aduwu yuqarrizu idan darajar mutum ta kai daraja sai maƙiyin shi ya koma ya fanshi wannan ho maƙiyin shugaba ne amma kaje da yake bawa an halarar kariya alquran shi ne ai san saboda musulunci babba ne ya ce annabi sallama ya ce inna allah la yuwayidu hadha ad-din bi rajulin fajir ko ya ce lallai allah zai karfafa wannan addinin da wani mutum dan iska mutumin banza fajiri allah zai karfafa addinin nan da shi eh haka ne mana haka ne ya ce ma huwa bi sahirin ba dan sihiri bane ba wala nafsatuhu kai ba ma ya irin tohin yan sihiri ومن شر النفاثات في العقد baya taufi na ‘yan sihiri, wala ƙadihi kun baya ƙulle-ƙulle irin na ‘yan sihiri. Ƙalu, ma na ƙulu, sai suka ce, to yanzu dai lamari na gare ka, ya kai wannan dattijo, yanzu duk abin da muka ce, mun ce boka ka ce ba shi ba ne, mun ce mawaƙi ka ce ba shi ba ne, mun ce hauka ka ce ba ita ba ce, mun ce sihiri ka ce ba shi ba ne, yanzu ma na ƙulu, me za mu ce? Yanzu mun baka gari, yi bayani ƙala sai ya ce ma an cimbi ƙa'ili ne min haza shay'an wallahi ba wani abu da ku iya waɗi inda akan wancan mutumin ne ce wallahi akan wancan mutumin ba abin da za ku iya waɗi illa wa ana a'arafu annahu fadilun face sai ni na fi ku sanin cewa duk abin da za ku waɗi ƙarya ne ƙarya za mu yi mishi kawai wallahi wannan da ya samu mai taimako daga rahaman Allah da ya musulunta wallahi kau kawai wannan malamai suna cewa shi mugira uh, walid bin mugira shine baban Khalid babban sahabin nan Khalid bin walid bin mugira ta bin shu'bata to nan baban ya ne al-walid bin mugira wallahi da ya samu mai taimako daga rahaman Allah wannan da ya musulunta saboda ai kaga lokacin da ya fara sallama ma zancen manzon Allah Abu Jahil yazo yana kore yana kai Allah eh a cike yace kai Abu Jahil na hika sanin larabci na kuma hika sanin waka ba kai wallahi ka ba hankali zancen mutumin nan ba ba wasa bane ba to ka san shi Abu Jahil ya dade yana buga tsiya ta ko ai ya dade shi abin shi na bakin ciki ga an ba annabi eh shi bai so a ba annabi to sai dai kuma za ka ga mutum da ya samu masu dan tallafa mai kan shari'a to shiriyi zai zama to he sa masu babbanke shi to in Allah bai nihe shi da rahama ba kuma he sai banko shikenan kuma he kenan an kore shi ke yasa zaka ga manya in suka bi Allah sai ka ga na kasa da su dubbi suke in manya suka ki Allah duk na kasa da su ma dai he suke Allah sai dai wanda Allah ya sa ma rahama daga cikin daidaiku shi yasa zaka ga da ru da rumawa suka anshi musulunci da kisra ta anshi musulunci sai ka kowa ya ansa a fada ko kisa in sarki ya bi ya kaga duk fadawa ma sun bi to shi abokan shawararya duk sun ƙi kuma Allah bai sa mahizga ta rahama ta hizge shi ya ƙaurace masa ba to shi ne kawai ya ce ba wani abu da za ku faɗi ba ce ni na fi ku sanin abun kuma na san in kun danganta da annabi ƙarya kuka yi mashi wa anna aqrabul qawli annahu sahirun kawai da yanzu mafi kusancin zance mu ce dan sihiri ne amma haƙarya ne to ai an ce mai dan sihiri a sama yace ƙarya ne ba sihiri bane ba baya tohinsu baya kullinsu yace ba wani abu da za ku faɗi ni na fi ku sanin abun kuma na san ƙarya aka yi mashi amma yanzu dai dan dai dama dama to mi mai ƙarya ya kusa kusa mu ce sihiri ne kawai eh mi mai ƙarya ta karama karama fa innahu sihirun yufarriqu bainal mar'i wa binihi fa in tan da Allah yake cewa ma yafarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ko ma hum bizarina bihi tan bi babila wa ma uzila alisani bi ayli harut wa to ka gani sihiri ai suke yi shine nan sai ya ce saboda ai sihiri ne yake raba tsakanin uba da ɗan shi domin yanzu dai ya raba mu da ‘ya'yanmu amma abin da ya zo da shi ba sihiri ba ne ba amma mu ce ɗan sihiri ne mu ja mai shiri ne mai wannan ƙare walmar uwa ake yi sannan sihiri shi ke raba tsakanin mutum da ɗan uwansa walmar uwa zaujihi sannan sihiri shi ke raba tsakanin mutum da matarsa walmar uwa ashiratihi sihiri shi ke raba tsakanin mutum da danginsa fatafarraqu sai suka rarraba a haka wajalasu ala sabili sai suka zanna akan hanyoyi ya farraƙo nan nasu suna daidaita hankulan mutane yanzu an haɗa an yi mutum ɗin banza mutum ɗin da bai nasara ba mutum ɗin da ba abin da zama mutum ɗin ya ƙara ma shugaba he daraja ai ta daɗi ka zo kana ƙulla ma mutum tsiya bayan kai ne mafi sanin cewa wannan mutumin da kake ƙulla ma tsiya ya kubuta daga tsiyarka kai kai ne mutumin banza da kake ƙoƙarin laƙa mai sheri ai da daɗi me ma sheri ya shaida cewa kai kubutacce ne shi a kanya da kanya ya san cewa shi bai da kirki tsiya yake so kawai ya kulla ma amma kai kubutacce ne ai ai da daɗi wannan ko da aka kama annabi Yusuf aka saida shi a matsayin bawa bawan ne ai ba bawa bane shi Yusuf ya san shi ba bawa bane ba wanda suka kama Yusufa sun fi kowa sanin Yusufa ɗa ne mai daraja, annabi ɗan annabi ɗan annabi ɗan annabi. Eh? Aka dan aka laƙa mashi sata da ɗan uwan shi. In yi sarak faƙar sarak akun lahu min qabl ko lokacin da aka ce Bunyaminu ya saci kokon shan ruwan sarki. Sai suka ce ai dama in yayi sata ai dama ɗan uwan shi ma ya taɓa sata. Wai annabi Yusufa ba san Yusufan bane a gurin. ka gani to mafi daɗin sharri shine sharrin da mai ƙulla ma sharrin ya fi kowa sanin kai ba ka da matsala to sun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama duk abin da suke danganta da shi ba haka yake ba amma ga ya sun taru suna ba kansu wahala fa anzalallahu ta'ala fil walidi to wannan walidin shikenan sai Allah ya saukar da wannan aya a kanya ai kaga ya kai dan ya kai dan ƙwal'u ba duk hanyar da suka biyo don su laƙawa shugaba ƙazahi sai da ya kore ta ya tabbatar da gaskiya annabi Muhammadu amma bai musulunta ba shine sai Allah Allah ya fushi da shi Allah ce to zarni wa man kalaqatu wahida kan shi waɗannan ayoyin suka sauka wa mahatta lahu tamhida wa ja'alta lahu malan mamduda wa banina shuhuda shi kan shi ne so mai dama wani azida kan yana duk wannan ayoyin Allah ya saukar da su Allah ya tsine mashi shi da yake da haske da shi in yi sai ya bi cikin su akwai wanda ya isa me za a yi mashi ba oga bane shi ma a ciki shikenan shi ya ga dukkan gaskiya yi sharhin ta kuma da abin da wawaye suka kawo ya faɗakar da su cewa ba haka yake ba amma kuma ya kibi kuma shi ya kawo za a laƙa ma annabi alaihi salatu wasalam kazafi a kan hanya saboda kawai yana ganin yana da jama'a yana da dukiya an ba shi baiwa yana da tarin ‘ya'ya guda goma reras maza a gaban shi Allah ce to ku banni da shi haka wasan ai ta ɓaci Allah ce a bashi da shi shi kadai ya ishe shi wai Allah na nahi shi Allah shi shi kadai a bashi da shi bai bai gayya kowa abu ya ba shi wa wallahi abu ya ɓaci mawalidu Allah ya ce fa ku banni da shi ni kadai na ishe shi wallahi ta ɓaci lamari ya lalace ai ko can da Allah ke cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum hayy zuwa karshen aya da Allah ce fatarabbutu hatta ya ce Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqina surah tauba ne ai kaga abin ainan ma ɓaci Allah ce a jira hito yanzu kai ko mai unguwar garinku ka bata malai yace ni ni wane to jira in hito tunda baka da mutunci ai alheri ɗaya za ka yi gidanku ka sa kwaɗo ta waje ka sheƙe ka gudu so da ƙarshen ta zai ga mai gari wani abin ba yadda abin ya waru ba ƙarshen ta a turo da hilin ɗaukar ka to gara iske baka nan sanda za ka dawo ya huce to Allah ya ce a jara ga nan sai ya zo da wani al'amarin shi to nan gurin kuma Allah ce zarni a banni ku banni da shi kai su so da haka walidi ya kira ruwa wa qala utbata bin rabi'a utbata dan rabi'a ya ce ka san yana ɗaya daga cikin wawayen nan waɗanda suka rika matsawa ko yana daga cikin waɗanda suka matsa wa shugaba alaihi salatu wassalam yana daga cikin mutum biyar ɗin nan da Allah ya tsine wa albarka yana daga cikin mutum biyar ɗin nan da malam mai mai mai mai hamziya ya kawo kamsatun min humu usibu bida'in kun tuno ko to yana daga ciki hina sami alqur'ana yayin da ya ji alqur'ani yace ya qaumi ya ku mutane kada allimtum anni lam atruk shay'an kun sani cewa ni in ji shi utubatu bin rabi'a yana ɗaya daga cikin maƙiyawa na musulunci amma bari ka ji abin da zai ce ya ce kada alimtum haƙiƙa ku kun sani anni lam atruk shay'an ni ban barin kowane abu na ilimi illa wa kada alimtuhu face sai na nemi sanin abin nan ba wani abu da yana san sai na nemi sanin ya wa qara'atuhu sai na karanta abin wa qultuhu kuma in zo in faɗe shi in koya ma wasu wallahi laqad sami'tu qawlan wallahi na ji zancen annabi wallahi ma sami'tu misluhu qaddon wallahi tunta nake ban taba jin zance irin wannan ba ban taba jin magana irin wannan ba ma huwa bi shi'ri wannan zance nashi wallahi ba waka bane ba wai kun san san da yayi wannan magana bayan an yi wancan mutum din ne bayan an riga an yi mutum an ce kada wani ya ƙara gaddaba wani a batta kawai a dan sihiri ai ma annabi shehri a ce sihiri ne to kwakwalwar shi ta rude manzon Allah ya karanta Qur'ani ya ce da mu ya ba manta da uwan shi da uban shi ya manta da wancan alƙawari da kattun banza suka zanna suka yi shine yace wallahi ban taba jin zance irin wannan ba ma huwa bi shi'ri ba waka bane wala bi sihiri ba sihiri bane wala bil kahanati wallahi ba bokanci bane ba kaga dai ya kokore kuma yana daga cikin yan kwal'uban والعدو يكرز كين وقال النذر بن الحارثة نحوه نذر دان حارثة ما يحدو كتم كسين wannan وفي حديث إسلامي أبي ذر يا zo a cikin hadisin musulunta Abu Zar shi Abu Zar al-Gifari da yazo zai musulunta yana da dan uwa dan uwan nan nayi sunan ya Unaisu to masanin waka ne masanin arabiya ne yana da balaga yana da zalaka yana da hazaka yana da fasaha yana da kamewa ya ka da mazaje ya yi ma mazaje da yawa ritaya a waka yadda ake ritaya a waka zamu ji shine idan kai waka zai zo ya dauko waka taka falle falle yana warware ta ce ba haka ake ba haka ake fara zancen waka ba sannan guri kaza da kasa kaza ba kaza bane ba kaza ya kamata kasa sannan karshen wakar taka kaza da kace kaza ai ba a cewa kaza dole sai dai ya zama kaza saboda haka kai ba mawaki bane ba ka kara waka sai wancan din ya ce na tuba ban karawa to yayi wa mutane da yawa irin haka eh wa wasafa akahu unaisa ya bada siffar dan uwan shi unaisu fa qala yace wallahi ma sami'tu bi ash'ara min aki unaisu inji Abu Zar al-Ghifari yace wallahi ban taba jin masanin waka irin dan uwana unaisu ba tun da nake a duniya laqad naqada isna ashara sha'ar sha'iran fil jahiliyyati ya ce wallahi mawaƙa goma sha biyu na ƙada ya warware musu ya cire musu sanin waƙa ya kunce musu rawanin waƙa ya hana su waƙa ba cewa ya daga yau ka ƙware waƙa ba ya nuna musu ban san waƙa ba in dai waƙa za a yi ba su iya ba saboda kudin kada su yi ya ce ba ta yi daidai ba suka daina yi saboda ya kawo ma'aunin waƙoƙi ya aje ya ce waƙa ku guri kaza da kuka ce kaza ba haka bane guri kaza da kuka ce kaza ba daidai bane kaza da kuka waɗi ba haka bane suka ce to daga yau mun yi ritaya sai da yau mutum goma sha biyu waka ritaya a waka ka san wani abin mamaki shi kanin abu zarrin ne to abu zarrin dan na daga cikin waɗanda ya ritaya a waka shi ma yana daga ciki shi kan shi shi ne ce ana ahduhum ni ne ɗaya daga cikinsu ina cikin sha biyun ne ma kaga ya bala'in sallama mai ko sai ya ce wa innahun dalaka ila makkata shi wannan unesa din ya zo makka daga ƙauye وجاء إلى أبي ذر بكبر النبي صلى الله عليه وسلم شي أنيسن دم da ya zo makka shi ya koma ƙauyensu ya gaya wa abu zarrin labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qultu ma yaqulun nasu sai abu zarrin ya tambayi unesu yace to me mutane ke cewa akan shugaba qala sai ce ya quluna suna cewa sha'irun wai shugaba mawaki ne kahinin wai sun ce boka ne sahirin wai sun ce dan sihiri ne nan wa unaisu ne ƙwararren arabiya wanda ya ma mawaƙa goma sha biyu ritaya a waƙa abu zarra na cikinsu shi ne ya zo yana ba abu zarra labarin ya zo maka ya haɗu da wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa sharrafa ya ce ga abin da mutane ke cewa a kan shi sun ce ɗan sihiri sun ce boka sun ce mawaƙi shi ne shi unaisu yake ce ma abu zarrin ɗan uwanya ya ce laƙata sami utu ƙaular kahanati ni nan na sha jin zancen mawaƙa ba ma huwa bi ƙaulihim wallahi maganar nan da yake karantawa ba zancen mawaƙa ba su boka ba ne wala ƙada wa da'atuhu ala aqra ash-shi'ri yace na auna wannan zancen nashi akan mafi ingancin waƙa wacce na iya haka san shi ai ya zama shehi a waƙa yace wallahi falam yalta'im zancen bai haɗu ba bai tace da waƙa ba ba waƙa ba ce ƙarya suka yi mai da suka ce waƙa yi wa ma yalta'im ala lisan ahadin ba'adi annahu shi'run yace kuma wallahi tunda dai nace zancen nan ba waƙa bane to ba wani kwaya ɗaya mutum bayan ni da yake sai yazo ya ce wannan zancen waƙa ne ai kaga ya sai bugi kirji tunda su to ai shi uban mawaƙa ne ya ce tun da kauna auna zancen nan na gane ba waka ba ne to ƙaryar wani bayan ni ya zo ce waka ne kaga ya wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innahu la sadiqun wa innahum la kadhibuna yace shi gaskiya yake faɗi magana ya ba ba inda za a iya samu wannan magana sai daga gurin Allah ƙarya su suke yi shi kuma gaskiya yayi kaga tsananin fasahan manzon Allah da balagan Qur'ani ta sa dole ya musulunta saboda yana da rabo cikin musuluncin eh yadda ya rantse wa innahu la sadiqun wa innahum la kazibuna ya kaji wani zance shi ma magana ta kamar wata aya ta alqur'ani eh idza ja'akal munafiquna qalu wallahu yashhadu wallahu ya'lamu wallahu yashhadu innal munafiquna la kazibun kai ka ce wannan zantukan naya daga cikin suratul munafiquna aka ciro su ka ji abin da yace wa innahu lasadiqun wa innahum lakazibuna yace shi wallahi mai gaskiya ne su kuma billahi lazi makareta ne wal akbaru fi hadha sahihatun kasiratun alqali yace labarai cikin irin wa'annan misalai ingantattu ne kuma suna da yawa wal ijaz bi kulli wahidin minan nau'aini gajiyawa ta tabbata a kowanne ɗaya daga cikin irin wannan nau'i al'ijazu gajiyawa wal balagatu bi zatihi da kuma balaga ta alqur'ani a zatinsa wal uslubul garib bi zatihi da kuma ziri bako a cikin zatinsa wato uslubi shine zirin da aka dura magana akai to zirin da Allah ya dura qur'ani a cikin sa shi kanshi uzurin bako ne bi zatihi akan kansa kullu wahidin minhuma naw'un nau'u ijazan ala tahqiqi kowane ɗaya daga cikinsu gajiyawansa da tsarin sirinsa wani nau'i ne da ya gajiyar bisa ga haƙiƙa lam taqdir al arabu ala al ityan bi wahidin minhuma larabawa bata iya samun iko zuwa da ɗaya daga cikin wa'incin abubuwa ba inna kullu wahidin karijun an qudratiha domin kowane ɗaya daga cikinsu ya fita daga ikon larabawa mubayinil lifasahatiha wa kalamiha ya nisanta daga irin fasaha su da irin maganar su wa ila hadha zahaba ghayru wahidin min a'immatil muhaqqiqina kan irin wannan fahimtar ne fiye da mutum ɗaya ya tahi a cikin shugabanni muhaqqiqai wa zahaba ba'dal mutaq muqtadi bihim bangaren waɗanda ake koyi da su sun tafi ila annal ijaza fi majmu'il balagati wal uslubi cewa gasiwan alqur'ani gaba ɗaya ya zo ne a cikin jimillar balaga ta alƙur'ani wa uslubin da zirin maganayya wa ta ala zalika bi ƙaulin ya zo suka zo akan wannan wannan fahimta ta su da wani zance ta mujjuhul asma'u watan fura minhul ulubu majitai suna kore shi watan fari min hulqulubu zakata suna tserewa ga bare shi wa sahihu zance mafi inganci dai ma qaddamnahu abin nan da muka gabatai wal ilmu bi hadha kulluhu daruratan qadan ilimin wannan balaga ta alqur'ani da fasaha ta manzon Allah to abin sani ne daruratan bisa ga tilas wa man tafannana fi ulumul balagati wanda ya karanci fannona a ilimin balaga wa arhafa kadiruhu ya gwamatsa tunaninsa wa lisanuhu da harshensa adaba hazihi sana'ati ya gwamatsa su da ladabi na wannan sana'a wannan aiki lam yakfa alaihi ma qulnahu lam yakfi alaihi ma qulnahu to abin nan da muka faɗi ba zai boye a gare shi ba wa qaraita lafa ayyan mata ahlin sunnati haƙiƙa shugabannin ma'abota sunna sun musanya ra'ayi fi wajahin fi wajahi a jazihimu anhu ta fuskar gazawar su larabawa cikin kawo wani abu mai kama da alkur'ani fa ka sarahum ya kuluna yawa yawan su suna cewa innahu mimma za'a fi quwwati jazalatihi wannan ya faru ne saboda abin da yazo a cikin ƙarhin nan mimma jumi'a jumi'a ne yasa nan bisa ga abin da aka tattara na ƙarfin jazalatihi wato gwababan zancikin alkur'ani wa nasa'ati alfazihi da kuma zurfafan kyautatuwar lafazansa wa husnin nazmihi da kyakkyawan tsarinsa wa ijazihi da yankakkun maganganunsa wa badi'i ta'alifihi da ƙayataccen talifinsa wa uslubihi da zirin maganarsa la yasihu an yakuna fi maqduril bashari kai yace waɗannan irin abubuwa ba su inganta su zama daga abin da ɗan adam zai iya yi ba shi yasa ma koda bayan qur'anin ya zo ba a samu wani da ke iya kusa kwaikwayon shi cikin magana ba sai dai in ya karanta qur'anin duk wanda kaga ya kwaikwayi alqur'ani sai dai in ya karanta qur'anin amma bai iya kwaikwayon sa wa annahu min babil kawariqil mumtanati an aqdar kalki alaiha yana daga cikin babin kawariki abubuwan da suka keta al'ada al mumtanatu waɗanda aka hana an aqdar kalki alaiha a ce wai kaddaro iko na dan adam ya samu dama a kanta an Allah ya hana wannan ka ihya ilmauta kamar yadda Allah ya hana wani ya raya matattu sai annabi Isa ya raya wal qalbil asa da juya sanda ta koma maciji wa tasbihil hasa da tasbihin tsakun kuni a tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka kuma alqur'ani ma kwaikwayon su ya gagara wa zaba shehu abul hasan shehu abu hasan al-hawari ya tahi ila annahu cewa mimma yankin an yi da kula misluhu ta ta maqdulul bashari yana daga cikin abin da zai yiwu ya shiga cikin abin da dan adam ke da iko wa yuqaddiruhum Allahu alaihi kuma Allah ya ba su ikon kawo shi walakinahu lam yakun haza sai dai hakan bai yiwu ba wasu malaman sun ce ai irin balaga alqur'ani bai yiwu dan adam ya iya kawo ta sai shi wannan malamin ya ce a'a zai yiwu dan adam yayi kuma ya kawo zansan walakinahu lam yakun haza sai dai Allah bai kaddara hakan ba to ai kaga dai duk magana da ita sai dai wancan ya ce bai ma yiwo dan adam bai iyawa shi kuma wannan ya ce a dan adam din na iyawa Allah ne bai so ba kaga dai ana nan dai wala yakunu kuma abin bai kasance ba faman ahum Allahu haza sai Allah ya hana yan adam din su yi haka wa ajjazahum anhu kuma ya gaje da su daga barin haka din wa qala fihi jama'atan min ashabihi jama'a da yawa sun faɗi wannan daga cikin sahabban shi wancan malami a shehu abul hasan al-hawayi وقال وعلى الطريقين معجز العربي anhu ثابت sannan a hanyoyin can guda biyu gazawar larabawa ga barin kawo alkur'ani ya tabbata wa iqamatul hujjati alaihim da tsayar da hujja a gare su bima yasihu da abin da ya inganta an ya kuna fi maqdurul bashari da abin da ya zama yana daga cikin abin da dan adam ke iya yi wato akwai wani abun wanda dan adam yana iya yi da qur'ani yayi kuma aka yi ma'yan su larabawa ma ta yin yin kuma sun dai kasa ɗin kuma ɗan adam na iya yin abin to abin da ɗan adam ke iya yi ma sun kasa yi bare abin da ɗan adam bai iya yi na'am wa tahaddihim alqur'ani ya musu tahaddi bi an ya tubi mislihi qadi'in su zo da wani zance yankakke abin yankewa kwatankwacin qur'ani wa huwa ablagu fit ta'jizi wannan shine isa matuƙa wajen gajiyar da su wa ahara bit taqri'i wannan shine mafi cancanta mafi dacewa da kwankwasa kawunan su da Allah yi eh wal ihtijaji kuma da kafa hujja bi maji'i basharin misluhum da zuwan mutum irin su bi shay'in da wani abu laysa min qudratil bashari lazimun wanda abun kuma ba yiwa ƙarfin ikon dan adam dan adam mutum irin su da da ake cewa a wai in haza illa basharun mislina ai wannan zancen kafirai ne mutum ya ji tsoro mutum ya kiyaye cewa shugaba na annabi mutum ne irin ya wani ma annabi cikin annabawa ai ba mutum bane irin ka ta yaya zan mutum irin ka ta kowace fuska kai bashar ne shi ma yana da bashariya kawai iyaka ku kenan kai basharu ne shi ma yana da bashariya iyaka ku kenan amma ai annabi daga cikin annabawa ba zai zama singul kuma mutum irin mutane ba ai ba zai zama ba abu nawa ne ba su yi annabawa mutane su biliyan suna yi ai ko da wannan sun bambanta idan ma mutum nan sai Allah ya mai wata baiwa da ya bangajo wani he ya goce kafaɗa da ya tunkuɗa wani he ya tsage wa ƙashi da ya bugi wani he a ce ya karye sai ka ji an ce ka ku gyara nan ga wani nan ka san shi ba irin mutane bane ba yau ga wulakanci to shi ba mutum bane a mutanen sun sallama saboda wata baiwa da Allah ya mai cewa shi ba irin su bane to sai annabawa kuma so da ka daina cewa annabawa irin mutane ne ya Allah ya gina halittar mutane iri ɗaya da tasu amma su ba irin mutane bane ba to bare ko mai gida kai bai yiwo ma halitta fa bai yiwo ma halitta babban magana ce manzo Allah ba irin kowa bane eh ba irin kowa bane ba eh ba irin kowa bane ba menene abubuwan da suke lullube mu na bashariya mafi saurin abin da ke kama dan adam jin kishi sai jin yunwa sai bacci bashariya ko sai a je a yi tsari sai a je a yi tsugunno ko to da labarin mu tambayi kanmu tunda ana maganar mai gida ne alaihi salam me nashi ya kama da naku shin ganin idaniya da tashi take ganin har baya da take ganin lahira ana nan zanne yana hango lahira yana ba da labarin su abu zarrin su abu hore daga san aljanna shin shi ne irin namu ko ko jin shi da yana nan yana jin abin da ke gudana a mala'ul a'ala. Ko ko magana ya, wadda Allah ya gaya mana baya magana kan son zuciya sai an mai wahayi, har maganar da ba ƙur'ani ba manzan Allah zai yin tahe da izinin Allah. Me to kuma ya kama da namu? Ko ko shan shi, sallallahu Alaihi wasallama, wanda idan ya ɗora baki a cikin abin sha, abin shan nan ya kama ƙanshi ila yawmul qiyamati sannan kuma shan sai ai kwana uku ba a sha ruwan ba ma sai ai azumi a jona da azumi a ƙara jonewa da azumi in lokacin shan ruwa yayi a jona sahabbai za su kwaikwaya ce kar ku yi ba ku iyawa wannan ba aikin ku bane ba ko ko abinci da idan muka yi awa sha uku yanzu muna azumi kaga mutum mun hita daga hayyacin mu kamar duk mun zama abin tausayi mutum mai ƙarhi da ka sani kaga cewa ba dan rahama Allah ba da shari'a ta hana zaka iya sane shi bai iya komi karhe shida da minti talatin da biyar saura minti goma a kira magariba jikin shi bai iya komi yayi la'asar ya ma yi magariba shi jikin shi ya riga za mutane yin magariba to shugaba alaihi salam mun ji jiya kan dabu kwana uku bai ci abinci ba sallallahu alaihi wasallam aka zo ana fasa dutse ya ƙi faso ya zo ya bige shi dutsen ya nike ya zama kamar gari aka rika kwashe shi da hannu ana zubarwa eh to da me ya kama da mu tafin hannun da ake cin abincin da shi ya tsin shi sallallahu alaihi wasallam in aka sa su a cikin abu mara yawa shikenan abin yayi yawa idan ya taba abu da shi shikenan abin ya zama dan aljanna mun ji sahabin da aka zo wajen hajjatul wada'i ko manzon Allah ya ce shin a cikin ku akwai mai bi na wani abu na sahabi ya ce ni akwai me kake bi na ce ka taba buge ni zaka wuce baka gani ba da bulala sahabai suka ce kai baka da hankali ba yace he na rama manzo Allah ce ku matsa mashi yazo ya rama aka matsa da yazo sahabai kamar su bakin ciki ya kashe su aka ce zai karama yace ai ya rasulullahi sanda kuka bugan din jikina ba riga he kun daga rigan nima aka daga riga ya runguma guran ya runguma annabin ya taba jikin shugaba yace alhamdulillah bukata ta ta biya ka shaida na taba ka ko lahira wuta ba ta cina eh akaramuka Allah yara masa masu taɓin hankali da ake haihun su kasan akwai haihuwar da ake sai ga Allah ya jarabci iyayen ko sai ga an haihi yaro yana da wata wata wani abu mai kama da wani gaulanci gaulanci haka ko sai kaga an haihi yaro bai da lafiya da an kawo manzon Allah a Madina da ya shahe shi sai ya koma mafi hankalin yara to da menene muka kamance shi manzon Allah ba irin kowa bane dan Allah mu tuba mu daina kun ji eh in mun an ji wani nayi a mai nasiha ya abin ya wuce hankali ba manzon Allah ba irin kowa bane ba ba irin kowa ba ne an yi bawali da daddare an ajiye an rufe da koko sai ta aisha alaihi salam ko ko wata cikin iyalin manzon Allah ta tashi cikin dare tana jin kishi bata ga ruwa ba tana duba karkashin gado ta ga wani ruwa malam ya na zanzan daɗi ya ruwan sama haske ya yi almiski kanshi ya faɗa ɗakin da kanshi ta ɗauka ta shanye ta ce Allah ka sa wannan ruwa manzon Allah ya ƙara samun wani irin ya gobe mu ƙara sha gari ya waye ya tambaye ta na rehe wani abu a cikin kokon nan ba ki gashi ba ce wallahi ya rasulullah ai ruwan nan ai madalla da irin wannan ruwa daga aljanna aka kawo shi ne ce ai bawali ne muka yi maka aji ce wallahi na shanye shi ban taɓa shan abin da ya kai shi daɗi ba ba a ce mata komi ba aka ce mata ba ki ba ciwon ciki har tashin alkiyama zara ki ma ba za ta mutu ciwon ciki ba zai kashe ta ba don a haka mu kazaman banza da mu dan Allah mu daina manzo Allah ba irin kowa bane akwai abin da in wani yayi a'a ba wai maganar ma a maida mai raddi ba ce magana ce ta a samu a ta neman gafarar Allah da aka ci magana in dai a janabin annabi alaihi salam ne saboda haka mun yi taka zanza Allah ya kyauta to shine wa huwa abahar to ina ne wa huwa abahar ayatan shine mafi rinjayen aya wa aqma'u dalalatan shine mafi mafi bankewar dalili wanda ya banke su wa ala kulli halin dukkan ko a wani hali ne ba ma a taufi zalika bi maqalam larabawa ko uffan ba su ce ba sai da manzon Allah ya masu kokot wallahi tallahi ya kure su karkab suka kasa magana bal sabaru alal jala'i wal qatl eh ba haka ba sun yi hakuri alal jala'i akan hita su gari sai dai in bakin ciki ya dame su sai a koma gehen gari a dan je a yau siyaha a dawo saboda bala'in hujjoji da suke ji wal qatl da kuma kisa wata jarra'u kasati sigari wa zilli suka konkwadu kwarai koran nan na kaskanci na kaskanci wa zilli da wulakanta wa kanu min shimukhil amfi amma da sun kasance daga masu cikin tada karan hanta wa iba'atu daini da isa matuƙa wajen zalunci da haisu la yusaru na zalika ikhtiyaran ta inda ba wai su suka zaɓi wannan abin ba sa zaɓin su ba wannan kaskancin ba zaɓin ya suka yi ba ya zo musu ne ta bangaren wanda ba su iya tunkuɗe su sun saye da zasu wala yardunahu illa yardarara ba su yarda da shi dan kansu ba sai dan tilas dan larura wa illa in ba haka ba fal mu'aridatu law kanat min qadarihim bijireniya da ta kasance daga cikin abin da za su iya yi wa shagala biha da shagaltuwa da ita a hawana alaihim shine mafi sauki a gare su wa asra'i bin nujhi shine mafi gaggawa da samun biyan bukata wai da a ce da dama da bujirere ne ya za su yi ta yi annabi ya haɗi su ma su faɗa ya faɗa su faɗa saboda su ma abin da ya yi masa sauki a duniya irin wannan na gaya maka ko faɗa ake tsakanin dan uwa da dan uwa a arabi zamanin jahiliya kawai he kowa ɗau alƙalami wai he ma ɗau alƙalami nan take he ne masu rubutu su rubuta sai a kama waka wa kaza wa kaza aka yi kaza sai a kama ballo arabiya shi ma wancan sai a koma faɗan magana kawai saboda bala'in fasaha irin ta larabawa amma yau ga shugaba alayhi salam ya zo musu ta zantuka na arabiya sun rasa inda za su kansu bala'i ya ruhon masu sun kasa cewa uffan tare da cewa su mutane ne masu son tayayya akan magana wa asra ibn nijhi mafi gaggawa da biyan bukata wa kadai al'uzur da yanke hanzari wa ifhamul kasam ladaihim da kuma girmaman musuma a gare su wa hum mimman lam wa hum mimman lahum alqudratu ala alkalam su suna daga cikin waɗanda Allah ya musu iko na magana in dai magana ne ba a hilarabawa ba wa qudwatun fil ma'arifati bihi li jami'il anami sannan dukkan alitta kuma sun zama larabawa sun zama abun koyi a wajen sanayyarsu da aka yi cikin magana za ka ga kuma har yanzu wannan dare tasu Allah ya ban musu za ka ga babu wani yare mafi isa balaga mafi yalwa mafi fasaha irin arabiya har yanzu za ga duk duniya kowa ya sallama ma larabawa cikin wannan zulfafan amma tare da haka aka zo da wani zuzzurfan zance wanda ya gagare su suka kasa cewa uffan suka kasa motsi wa ma minhum illa man jahada juhdahu babu ɗaya daga cikin su face sai da kowa ya bakin kokarin shi wasa fana da ma inda homin ike fa'i zuhurihi kowa ya karar da abin da ke tare da shi na boyayyen abin da ya bayyana sai zama ma abin da wasu suka bayyana din da ba sun bashi a boyen da ya yi daraja irin su wawayen nan na jiya masu wazara ati zar'a wal hasidati hasda wanna dahati na daha kaji hauka irin wannan zancen banza mu sai lama ko ka gani boyayyen arabiya shi ce wahe da ya zanna ya tunani ya rubuto ya fito da ita sai aka ji ai ko shashasha ma ba zai faɗi wannan maganan ba wai da fa'u nurihi da bicewa haskensa saboda da ana ganin ya kama wani mai daraja amma tun da suka fara maganganu he magana ta sa zama tsareci a gare su fa ma jallo fi zalika kabi'atan min banati a shafahihim ba su bayyanar da wata boyayya ba daga cikin ƴaƴan dimbalin bakin su wato ba su bayyana da wata magana da suka motsa bakinsa suka yi ba walau at wala atau bin dufatin min mu'ayyin miyahihim ba su zo da wani digo ba na daga idaniyar ruwayen nan nasu mu ma'ini miyahihim idaniyar ruwayen su ma dulul amadi tare da tsawon zamani ba abin da suka zo da shi wanda zai amfana wa kasratul adad da yawan adadin su wata zahirul walidi wa ma walada da taimakekeniyar uba da abin da ya haifa na ƴaƴan shi su haɗu su gunji su gungu suna neman yadda za a zo a kawo magana ɗaya la'ijita ma'atul insu wal jinnu din nan da Allah ya ce ala an ya tubi misal hazal qur'an la ya tubi mislihi walau kana ba'dhum ala ba'din zahira kaga Allah ya sallame su yace wallahi idan mutane da aljanu za su haɗu akan su zo da kwatankwacin wannan alqur'an ba za su iya zuwa da shi ba ko da ɓangaren su suna taimaka ma ɓangare ba abin da za su to ai da ka haɗu saboda su suna ƙaryata Allah ko Allah ya sallami kafirai Allah ya ƙure su ai da ya ce to tunda Allah ya ce ba mu iyawa mu kuma bari mu yi don mu ƙaryata zancen dan Allah sun yi kuma Allah ya ce fa in lam tafa'alu wa lan taf'alu in dai ba ku aikata a zamanin manzon Allah ba wallahi abada ba ku iya yi kuma ba su yin ba to ai yanzu wallahi ba Allah ya riga ya kure mana kafirai da ma ya su shiru kawai da ya su shiru larabawan nan kafiran su sai su shiru kawai su daina magana da ma yanzu suna nan suna magana saboda sun dauka cewa mun manta da wancan abin da ya to ba mu manta ba muna nan sana ku ƙwararru ne Allah ya riga ya kure mana ku manzo Allah ya kure mana ku sahabbai sun kure mana ku yawa bal ablisu fima nabisu ba haka ba sun gushe a cikin abin da wato wato aka kallafa masu eh ya yi zo a naku abillasu fama na basu lahiya lau ya ce ba haka ba wato fama na basu ba su samu yin firci ba eh in an ce ma na basa ko hatta layanta bisa ko manta basa wato bai furta ko kalma ɗaya ba a'a sun kwashi wannan bakin cikin nasu sun kwashi wannan tsawon lokacin sun zanna tsawon lokaci ublisu ba ma na basu ko kalma ɗaya basu faɗi ba ko furci ɗaya basu yi ba wa mana'u fankada'u an hana su su yi zance kuma suka yanku daga barin zancen da Allah ce ba su iyawan kun ba su iyan ba kuma ba su ce bari mu iya don mu karyata zancen ba ba abin da suka yi fa hazanin nau'ani min ijazihi to wa'annan ma wasu nau'o'a ne guda biyu na kasihuwa na alqur'ani alhamdulillah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق والكاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين